الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا المرنا لاربا شرندا شرندا تقص inda takwas ga watan Rabiu Sani jira alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ya zo daidai da 23 ga watan Nuwamba miladiya shekara 2022 a wannan masallaci Masjidul Burhan a nan unguwar GRA a garin Azare din jihar Bauchi muke sa ran fara karatu a cikin littafin Irshadu Ulil Basairi wal Albabi لنيل الفقه بأقرب الطرق wa aisaril asbabi littafi wallafar shehin musulunci al'allama al'imam sheikh abdurrahman ibn nasir al-sa'adi rahimahullahu ta'ala a bayan mun kammala karatu a cikin littafinsa alkawa'id wal usulul jami'a wal furuqu wat taqasimul badi'atun nafi'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan karatu da majalisin muna roƙon sai cika mana burinmu na fahimtar addini ya ba mu ilimi mai amfani ya amfanar da mu da abin da ya ilmantar da mu da shi Allah maɗaukacin sarki ya arzuta mu da fahimtar wannan littafi kamar yadda mawallafinsa yake nufi ya arzuta mu da riskan ma'anoninsa a irin yadda mawallafin ya gindaya su kuma ya sanya yadda muka ga farkonsa mu ga ƙarshensa kuma ina fatan tare da roƙon Allah wannan adadin da na gani Ubangiji Allah ta'ala ya sa adadi ne mai ɗorewa ba bukatar mu yi dogon magana akan abin da doguwar magana akan abin da ya shafi mawallafin wannan littafin tunda wannan ba shi ne littafinsa na farko ba bisa al'ada ta karanta da littafi a ce wani abu akan mawallafi amma tunda ba shi ne littafinsa na farko ba hasali ma littafinsa muka gama za mu shiga wani ta haka wannan baya daga cikin maudu'in mu insha Allah ta'ala a wannan majalisi amma sai dai za mu fara daga muƙaddimar shi mawallafin littafin daga muƙaddimarsa asalin sunan littafin irshadu ulil basairi wal albabi da galibi idan kana bibiyar littattafansa za ka ga yana yana ishara zuwa ga wannan littafin yana yana ishara zuwa kitabul irshad wanda wannan ne ma ya kwadaitar da mu cewa to mu karanta shi mana mu ga abin da yake cikin sa shi ma to abin da yake nufi da shi irshadu ulil basair wato shiryar da ma'abota ilimi ma'abota basira al-basair jami'i na basira basira kuma tana nufin ilimi da fahimta wal albab kuma ma'abuta hankali allub shine hankali lidan fiqhi don samun ilimin fiqhu bi aqrabi turuqi wato ta hanya mafi kusaci shortcut wa aisatul asbab da kuma matakai mafi sauƙi. Shi malam saboda sauƙin harshen larabci a wajensa yana da sha'awar yin wato sajai shi yasa wasu abubuwan kuma shi yasa yake da yake da mangumat duk wanda ya saba da irin wannan harka yake da adabi to za ka samu yana da sha'awar yin sajai ko da ko ba a tsananin bukatarsa sunan littafin nan sunan littafin ya kawata shi ne kamar yadda wancan littafin da ya gabata alkawai ya kawata sunan littafin ne ya koda shi القواعد والفروق الجامعة القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة wanda inda ya sa masa suna alkawaid yayi ko ya sa masa alkawaid wal furuq yayi duk yadda ka ji alkawaid ko in ka ji al furuq to duk ana fahimtar me ake nufi a istilahi na malaman fiqh amma ya zabi yayi wa yayi wa sunan irin wannan kwalliya kamar yadda anan ma yayi wa sunan kwalliya da sajari to duk da abin da yake nufi shine ya kyautata ya kuma karato da hanyoyin fahimtar hukunce-hukunce wa duk wani natsatse wadda yake da buɗaɗɗiyar zuciya a fage na ilimi wannan irin tsarin da ya yi a wannan littafin to yana da fatar duk wani mai kwaɗayin ilimi mai basira zai sauƙin zai saurin kuma gane ilimin fiƙo wato ilimin hukunce hukunce na addini wanda na sha gaya mana cewa wannan ilimin na hukunce hukunce babi ne mai faɗin gaske amma akwai waɗansu abubuwa kamar turaka wadda suke usul ne da idan mutum ya fahimce su to duk yawan girman ƙofofin ba za su rike ki tashi ba saboda ya riga ya samu mabuɗai na kutsawa cikin waɗannan kofofi to kuma kullum kwaɗayinmu kenan tunda ba mu da isasshen lokaci ko damar da za mu ce bari mu sa mutawwalat dogin tattafa na fikihu mu ɗauko masail na fikihu mu duka bin su ɗaya bayan ɗaya muna karanta su mu ce misali bari mu ɗauki littafin almuhuni na ibnu kudama mu bi shi daki daki muna karanta mujalladi mujalladi ba mu da wannan faka ba za mu iya ba to amma idan muka samu usul muka samu turaka na ilimin zai zama cikin takaitattun lafuza da kawa'id da usul da sanin fawarik da takasim za mu bi mu kaɗe ƙura kowane babi wanda idan ka je ka buɗe littafin fiqhu duk babin da ka buɗe ba za ka zama ba gidaje a wannan babin ba matsalar wato a dunkula ka santa kawai abinda mai littafin ne ya ce wala Allah ibarar ka bukaci a warware maka ibara domin wani lokacin wasu littattafan ibara ce kawai aka ta farfada amma ba wai matsalar ce koyayya ba ibara ce duka dubi littafin muktasar na al'allama khalil rahimahullahu ta'ala littafin da zaka ji malaman malikiya suna bankama suna bugun turji suna alfahari da fahimtarsa kamar yadda na gani kwanan nan ma a social media wani malami yana ƙoƙarin kushe malaman sunna yana kokarin kushe malamanmu da ake ce musu daktawa ne daktawa ne daktawa ne to yana harbin iska yana yarfe sai yana cewa ai malami bai zama cikakken malami ba sai ya karantar da kai risala ka fahimta ya karantar da kai askari ka fahimta ya karantar da kai muktasar ka fahimta to anan ne ya zama malami to ni kuma anan ne na fahimci shi ba malami bane saboda shi a iya wato karamin sani kokumi shi a iya fahimtarsa shine gane waɗannan littattafan shine gane ilimi waɗannan littattafan kuma ibarori ne na masu su ibara ce ta mai littafi ba wai mas'alar ce an gane take da wahala ba a'a mai littafin ne yake da ibara wacce take da wahalar ganewa sai an karantar da kai ga abin da yake nufi ga dabarun da yake nufi to idan Allah ya yi mutum mai basira da kakoyi irin su shi al'alama khalil haka ne zai iya yin magana ya faɗi abin da ka sani ma ya juya shi ta yadda ba za ka fahimci me yake nufi ba ga sunan malama a makaranta suna jarabawa abin da ya koyar da kai ya je tambaya sai ya shigar da kai duhu kuma ka san abin kawai ibara yayi wacce zai shigar da kai jeji to wannan ibara ta sa ita ce ilimi ba ita ce ilimi ba abin da ka sani ka riga ka sani yanzu badda kai da yayi da tasa ibara wannan ba shine ilimi ba ganewa ba rashin ganewa ba jahilci bane kuma ganewa ba ilimi bane an fahimta da haka masail na fiqh tun daga tsarki har zuwa babun mawarid da malamai suka saba rufe masail na fiqh da, da su masail duk iri ɗaya ne duka iri ɗaya ne to idan ka laƙance su ka fahimce su to kawai sai dai ka samu wasu ƙare-ƙare da rage-rage da sauye-sauye a littattafin amma dai su ɗin ne yanzu dai sai mu ɗauki babin shufu'a shufu'an nan a littattafin malikiya akwai ta a littattafin hanafiya akwai ta shafi'iyya akwai ta hambaliya akwai ta littafin fiqh sunna akwai akwai ta littattafan hadisai waɗanda suke na hukunce-hukunce akwai ta a ko'ina ka bi inda ana magana hukunce-hukunce za ka tadda babi na shufu'a za ka tadda babi na aure za ka tadda babi na saki masail ɗin kuma su ɗin ne dai su ɗin ne sai dai za ka samu a waccan mazhabar ba haka suka ɗauki abin ba a waccan mazhabar gari suka ɗauki abin a waccan mazhabar gari suka ɗauki abin an fahimta to amma idan Allah ya saka fahimci usul din da qawaid din to insha Allah ta'ala ka samu tubali na ilimi ba wai ka gane wani littafi shine ka samu ilimin ba ka gane qawaid din da usul din da aka gina masail din akan su ka gane furu da taqasim din ka gane ashbah wa nazair in ka gane waɗannan to shine ka samu lubbun ilimi na fata an fahimta don haka a takaice dai shi malam ya yi kokari a wannan littafin wajen ya karato mana da masail din fiqhu musamman mafiya muhimmanci daga cikin masail din ko mu fahimce su ta fiskar sanin sirrin ba ta fiskar bastin mas'alar ba ba ta fiskar a shimfiɗa mana mas'alar bayanin ta dake dake ba a'a ta fiskar sanin sirrin mas'alar to littafi ne mai matukar muhimmanci kuma kowane littafi da aka rubuta shi akan tsari to mawallafinsa yana mashi muqaddima wannan muqaddima wata gabatarwa ce da za ta karato wa mai karantawa littafin gaba ɗayansa ta takaita masa ta fahimtar da shi littafin gaba ɗayansa so wasu sukan sanya har sababin da yasa suka yi littafin a muƙaddima wasu sukan tabbatar da sunan littafin kuma daga gare su yake a muƙaddima sannan kuma sukan yi ishara zuwa ga irin yadda tsarin littafin yake a muƙaddima ya danganta da irin usulubin da kowa ya bi amma dai ita muƙaddima wato wasu bayanai ne takaitattu da suke haska mutum wannan littafin me ya kunsa. don haka za mu fara da muqaddima ta mawallafin wannan littafi za ku ganta bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul musannif wato gabatarwan mai littafin malam yace alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا duk ɗaliban ilimi ne wannan ba abu ne da yake bukatar fassara ba amma ba'd fa hadha ta'lifun badi'un fa hadha ta'lifun badi'ul manza' سهل الألفاظ والمعاني حسن الترتيب يحتوي على مهمات مسائل الأحكام أما بديع المين أنا إيه بديع المنزع كوب طيب سهل الألفاظ والمعاني حسن الترتيب يحتوي على مهمات مسائل الأحكام ما يتي فهذا تعليف بديع ما لا يتي ونن تاليفي ني بديع wato sabo a irin tsarinsa e sabo a irin tsarinsa shine ma'anar bade asali daga daga al-ibda' al'ibda shi ne kirkira amma kirkira irin wacce suke a bar yabo man cewa ne na da ibda'i ana yana da yana da ƙoƙarin kawo wani sabon abu mai amfani fa hada ta'lifun badi'ul manza wannan talifi ne wadda yake mai sabon tsari mai sabon tsari sahalul alfazi wadda yake da sassauƙan lafuzza wal ma'ani da ma'anoni wadda yake da sassauƙan lafuzza da ma'anoni lafuzzansa suna da sauƙi abin da ke lafuzza shi da akwai littafin da za a yi shi wadda ibararsa tana da wahalar karantawa a dinga zuwa da wasu kalmomi masu masu ɗimi to ce to lafuzan sama masu sauƙi ne wal ma'ani haka ma'anonin sama masu sauƙin fahimta ne wato asali kenan littattafan da ake yin su da sarƙaƙiya da gangan Allah ya musu rahama irin muktasar da ake ishara zuwa gare shi wato ba gwaninta ba ce a fannin ilimi fasaha shine mutum ya faɗa a gane to amma muna da kyakkyawan zaton cewa malam allama khalil ba wai ya yi haka ne wai dan ya nuna gwanintarsa ko ƙwarewarsa ko dan ya sa sai an yi gumi a gane a'a masail din ne suke da yawa suke da yawa kuma yake son ya takaita su a same su tasa'in bisa ɗari kisa in ka bibi littafin zaka ga idan kana karatu a cikin babi ko babin tsarki ko babin alwala ko babin jana'iza ko babin kaza za ka yi ta ganin matsaloli masu yawa waɗanda baka saba ganin su a sauran tattafa ba ma'ana tattafan da aka takaita irin su risala irin su abin su iziya irin su waye waye baka saba har tattafan sauran tattafan abin mazahir irin su mudatul fiqh a hanbaliya irin su uddatul nasik abin a shafi'iyya za ka ga ba za ka samu irin waɗannan masail din ba masail din da a cikin mutawwalat ne za ka tadda su amma albarkacin takaita wannan sai ka ga ya bujiro da su to wannan wato takaita maka takaita maka masail din ne ya zama galibi ka san su kuma a takaice to wannan kuma dole zai zai bukaci kuma lafazi da zai iya wato samar da abun a takaicin da takaitawa ake so a yi to kowace takaitawa yakan jawo dunkula zance to amma dai abin da ya fi dacewa da fasaha shine a yi zance da kalma mai sauƙi wacce kuma abokin maganarka wadda kake magana da shi zai yi saurin fahimtar me kake so ka ce. Hasanu tartibi sannan yana da kyan tsari littafin an tsara shi tartibinsa tartibin hukunce-hukuncen fikihu babu kwan gaba kwan baya za ka tadda kowace matsala a wurin da aka ambace ta a nan dama ya dace a ambace ta yahtawi ala muhimmati masail al-ahkam sannan ya kunshi muhimmati masail al-ahkam wato mafi muhimmancin mas'aloli na hukunce hukunci mala yace rattabtuhu bi sura bi surati su'ali al-muharrar al-jami'i wal jawab al-mufassal an-nafi'i abun nasa ba rattabtuhu bi surati su'al al-muharrar al-jami' yace na tsara littafin bi surati su'al da sura da tsari na tambaya al-muharrar tatacciyar tambaya al-jami' kuma tambayar da ta haɗe abin da ake bukata in an tashi yin tambayar to za a yi tambaya ce wacce ta haɗe abin da ake bukata ya fito a cikin amsa. Wal jawabin mufassal annafi sannan da amsa kuma wacce take a fayyace annafi kuma mai amfanarwa. Kenan a nan wannan gabar mala yana gaya mana cewa ya gina wannan littafi ne akan tambaya da amsa, su'al wa jawab, akan su'al wa jawab. kuma kowace tambaya tambaya ce wacce ake zuwa da ita amma ƙarƙashinta matsaloli ne masu yawa shi yasa yake tambaya ce almuharrar annabi an tace ta sannan kuma aljami kuma ta haɗa matsaloli da yawa a cikinta amma wajen amsawar kuma yana amsa bi jawabin mufassal da yana amsawa da amsa wacce take fayyace matsalolin da duk ake bukata su fito ƙarƙashin wannan tambayar sai ya fito da shi. Da kun ga amsar amsa ce irin wata ɗalibin ilimi yake bukatar ta. An gane ko? Amsa ce irin wata ɗalibin ilimi yake yake bukatar ta. Akwai cikin abokan karatunmu bil munasaba malam Shitu Baba na jin bai samu zuwa ba ko? Malam Shitu Baba yakan mun tambaya. idan ya mun tambaya duk sanda ya mun tambaya in na tashi ba shi amsa in na amsa sai shi ce masu na amsa musu shi to kaga duk irin wannan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a shi hakan da nake masa yana kiyayewa yana jin daɗi wata ran da ya mun tambaya da na amsa masa da irin wannan tsarin sai ce malam abin da yasa nake son na tambaye ka saboda in ka na tambaye ka ka bani amsa ba ka bari na a cikin duhu sai ka bani wata ka'ida ko sai ka bani wani ta'alili wanda zai zama yanzu amsar da ka bani na gama fahimtar ta kuma mai kama da haka ma in ya zo zan iya ginawa to amsar da ɗalibin ilimi yake bukata ta sha bamban da amsar da wanda ba ɗalibin ilimi yake bukata wanda ba ɗalibin ilimi ba in ya tambaya ya halatta ya halatta ya haramta ya haramta a ba haramun bane ta inganta ta inganta bata inganta a ta baci cikin sai ka dan masa wani bayani da zai iya gamsuwa shikenan amma ba irin wanda za ka yi wa ɗalibin ilimi ba wani kuma yana bukatar bayanin amma irin wanda yake kama hankali don aka yi masa bayani irin wanda yake kama hankali to sai ka ga nan da nan ya yi saurin fahimta wani ya taɓa tambaya ta akara makallahu direba ne ya samu hatsari kuma mutum uku suka mutu suka rasu in ce ya tabbata kuskurensa ne hatsarin ce eh kuskurensa ne to maganar da ake ta kafara ce kafara ɗaya zai yi ko uku suna ce masa kafara uku zai yi kowane mutum ɗaya daga cikinsu wata biyu sai ce amma su suna cewa kafara ɗaya za a yi na ce to kaddara in zai biya diya ɗaya zai biya ko uku sai ce eh kuma wannan haka ne ba to amsa wani lokacin ta zo ta da tafsili ta amfanar to sai ka ga an fi samun nutsuwa sama da a yi ta a dunkule amma ya danganta da waye mai tambaya wannan littafin tun daga ɗaliban ilimi ne to sai ya yi amsar wacce take mai tafsiri abu na gaba ya ce yahtawi ala usulin wa dawabita wa taqsimatin littafin ya kunshi usul ya kunshi usul na masail ginshikan masail tushe na matsaloli duk lokacin da kuma wato mutum ya san usul to zai yi saurin kiyaye furu'a an gane suna cewa wai man zabatal kulliyat istahanat lahu juz'iyat duk wanda ya iya kiyaye dunkulallun ka'idoji duk wanda ya iya kiyaye jijiya ko tushen mas'ala to abubuwan da suke karkashinta za su masa saukin fahimta za su yi masa abubuwan da suke karkashinta za su yi masa saukin fahimta an gane yanzu rigima da ake yi misali ka ji ana samun sabani akan abin da ya shafi harkar kuɗi pos ko wani wane ne ko wani wane ne matsala ce matsala ce ta wato abin da ya shafi matsaloli na riba ba kawai ka san riba ba ka san ayar riba ko ka karanta riba a risala wa kana ribal jahiliyyati fi duyun a'a idan ka san usul na riba in ka san usul na riba to anan ne zaka iya fahimtar kowane abu ma zai hau ko ba zai hau ba an gane ko so manyan malamai da suka ja daga akan matsalar da wanda ya kalle ta ya dora ta akan usul na riba da wanda ya kalle ta ya dora ta akan usul na wakala ko kuma akan usul na ijara dan duk wani abubuwan sun fito maganar ijara maganar riba maganar wakala maganar sarfu canji duk waɗannan abubuwan kowanne babi ne mai zaman kansa kuma yana da usul ɗinsa. Fahimtar usul ɗin shi ne zai taimake ka wajen rabtin matsalar da asalin in ya dace in anan gidan yake in ba anan gidan yake ba a can gidan yake in ba a can yake ba a can yake an gane ko so duk wannan sabanin yana komawa zuwa ga domin ba aya ba ce ta yi magana akan POS ba hadisi ba ne ya magana akan POS. Saɓanin daga ina aka same shi daga ɗora matsalar akan asali. Da wani asali ta fi dacewa. Wadda yake ran ta fi dacewa da asali na riba zai ajiye ta a babu riba. Saboda dukkan masail na riba ta tattare su kuma babu wani farki da ya fitar da ita daga matsalar riba ai mun yi furuk su kuma furuk su ne suke haskawa mutum cewa akwai farki wanda yake ganin wakala ce ta cika sharuɗa da ƙawa'id na wakala sai ɗora a kan wakala ko ta cika sharuɗa da ƙawa'id na ijara sai ɗora a kan ijara to sanin usul na masa'il ɗin shi ne zai taimaka wa mutum wajen sanin me ya kamata yi kuma da wannan ne nake jan kunnen mu duk da ba na gari daga cikin ku cikin abokan karatuna da na sani masu kankambar shiga social media suna magana akan abubuwa da suke faruwa musamman masail na addini amma ana samu masu saurin masu hanzarin su budu a kirsi za su yi magana social media saboda yanzu kowa wayarsa da kamara kuma zai dauka zai zauna a ɗakin matarsa baya shakkar kowa inda ɗakin matarsa ne ko a kwalansa sai ya sa kansa bidiyo ko zai bayani wa duniya to gaskiyar magana shi ne wato akwai matsaloli da yawa da sun fi ƙarfin bakin mutane da yawa da suke magana kan abu ne da ya danganci usul ba usulul fiqh ba usul na mas'alar shi ma yake magana a nan yanzu usul kowace mas'ala usul dinta ginshikan roots ginshikan da suke rike da ita wanda sanin su da gane su shine ka samu mas'alar a tafin hannunka in baka san su ba ba gane su ba to malam baka da matsala a tafin hannunka to ta dan juya maka da ta dan juya kai ma za ka juya da haka littafin ya kunshi bayanin usul din da nake muku magana akai da in kun mai da hankali kowace matsala insha Allah za ku samu usul din ta wa dawabit da kuma dawabit dawabit yana nufin wato ibarori da suke dunkule maka fahimtar mas'ala an gane wato dabit ibara ce kamar ka'ida ne amma suna ɗan bambanci kaɗan ai ka'ida ma za ka samu ibara ce kulliya tashtamilu alal juz'iyat alal masail ko al ahkam juz'iyat ibara ce take dunkulalliya jami'a amma kuma cikinta za a yi ta buga misalai mun yi kawai kun gani to zabibi ma haka ne amma bambancin su ita ka'ida idan idan ka same ta to za ka ga za a fitar da matsalar tsarki a cikinta a iya fitar da matsalar sallah a cikinta matsalar zakka a cikinta matsalar aure a cikinta matsalar ciniki a cikinta misalin ka'idar innamal a'malu binniyat to kaga bata takaita a sallah ba ko azumi ko zakka ko gashi nan dai masail da yawa babi da yawa za su shiga cikinta sai ce ka'ida ita ka'ida la takhtassu bi babin wala bi faslin wahid wala bi mas'alatin wahida shi kuma dabit shi kuma yahtassu bi mas'ala dabit yahtassu bi mas'ala in ka ji an ce dabit dabitin tsarki dabit na tsahara in an gaya maka shi to kadai ya keɓanci mai tsahara na ka ce maka dabitin ruwa mai tsarki shine kaza babis na ruwa mai tsarki shine kaza kaga kaga idan an gaya maka wannan to kadai ya shafi fa ruwa mai tsarki ne to wannan littafin ya kunshi bayani akan zawabit na matsaloli shi kuma sanin zawabit zai taimaka maka wajen ba za ka rika rikirkicewa ba ba za ka rika rikirkicewa ba Ina an ce maka zabin na ruwa mai tsarki shine shine ruwan da ya amsa sunan ruwa ruwan da ya amsa sunan ruwa shi kenan zancen ka zo kana tambaya cewa a ga wani ruwa amma saman sa akwai maiko ko kuma ga wani ruwa amma yara sun jefa abinan buta a cikinsa ko takalmi a cikinsa ko kaza a cikinsa sai a ce baka kiyaye zabit in ka kiyaye zabit duk ba za ka samu matsalar za a iya ce masa ruwa kai da kanka ce ruwa za a iya ce masa ruwa za a iya ce masa ruwa to don me ka zo kana tambaya aka ce maka kawai duk ruwan da za a ce masa ruwa shine ruwa mai tsarki mai tsarkakewa cikin duk ruwan da zai amsa sunan ruwa alma'ul mutlaq to shine mai tsarki mai tsarkakewa kalas to in ka kiyaye wannan zancen takalmi ya fada zancen buta ta fada zancen yaro yara sun sun yi wasa da ruwan a zancen wane ne tinkiya ta sha zancen wa duk bai taso ba an gane an gane muhimmancin zabi mata suna yawan tambaya akan jinin haila kuma tambayar galibi sai ka ji ana shigowa da cewa ta ga wani kala kala wani kwata kwata wani wane wane ne wani mai duk rashin sanin zabit ne zabitin haila jini zabitin haila jini ba jini bane ba ita bace kawai so idan ka kiyaye zabit na komai to ba za ka samu rikirkicewar al'amura wata kasimat littafin kuma ya kunshi takasimat wato rarrabe tsakanin masu kamanni abubuwa masu kamanni rarrabewa yanzu misali na yi magana jinin haila sai muka yi magana cewa zaɓin jinin haila jini amma duk wani ruwan kwata duk wani ruwan nama ruwan ƙasa ruwan kaza ba jini ba ne to nan akwai farki dole ka iya sanin takasimat da ke ciki shine idan ya biyo bayan tsarki to ba jini ba ne idan kuma kafin tsarki ya canza kala to shine yana nan da haka in ka san zabitin kuma ka san inda farki to ka san farkin to shikenan ka huta yace tuqarribu ashtatal masaili wa tadhummu an-nazaira wal fawariqa tuqarribu ashtatal masail malan yace wato waɗannan mas'aloli na littafin suna karato da ashtatal masail mas'aloli da suke ɗaiɗaice suna kusato da mas'alolin da suke ɗaiɗaice a nesa matsalar da tana nesa to za ta kusato maka da ita wala Allah wata matsalar ka santa a iziya wata kuma ba ta iziya tana askari wata kuma ba ta askarin tana muktasar to sai aka tattaro maka su sai aka haɗa maka su yadda suke daban-daban a wurare daban-daban sai ka hau matakala ta kaza ka iso wannan sai ka hau matakala ta kaza ka iso wannan to malam ya ce zai tattaro maka su ya tattaro maka su ya kawo maka su kusa na buga misali ne fa da iziya da ba abin da ya haɗa malam da iziya da risala da muktasa wata zummun naza'ira wal fawarid sannan kuma suna tattaro suna tattaro annaza'ir masu kamanni wal fawarid da masu bambanci amsoshin da ake bayarwan suna tattaro mas'aloli masu kamanni sune annaza'ir annaza'ir daga nazir iri daya to suna tattaro masu kamanni wal fawarik haka suna tattaro masu bambanci a hakka maka cewa ga abin da yake bambanta abu kaza da abu kaza wa kathirun min hadhihi al ajwiba yatanawalu abwaban min al fiqh adida wa usulan tambani alaiha ahkamun mufida malan yace wa kathirun min hadhihi al ajwiba da yawa daga cikin waɗannan amsoshi ya tanawalu abuwaban min alfiqh adida wato da yawa daga wannan amsoshi sun kunshi babubbuga babubbuka na fiqh masu yawa a wajen amsawa da yake an tattaro kuma an dunkula tunda ana magana akan usul ne ana magana akan usul da dawabit to sai kaga amsar ta kunshi babubbuka masu yawa na fiqh idan ka maida hankali shi yasa aka ce fa littafin na ulul basair wal albab na masu idan ganin karatu ne yawwa masu hankalin fahimta an gane malam yace wa usulan da kuma usul tambani alai ahkamun mufida wanda hukunce-hukunce masu amfani suke ginuwa a kansu. da kuma usul wato ginshikai waɗanda hukunce-hukunce masu amfanarwa suke ginuwa a kansu haka an fi suka kunsa za a baka asali wanda a da yawa daga cikin matsaloli na hukunce-hukunce za ga suna ginuwa akan wannan asali din to asali anan yana kama da ka'ida malam ya ce وتعرف القارئ من أي قاعدة أخذت sannan amsoshin fa suna sanar da suna sanar da mai karanta su min ayi ka'idatin ukhibat daga wata ka'ida aka ciro amsoshin mun dan taba kawai da ku ba to amsoshin suna suna sanar da mai karantawa daga wata ka'ida aka fitar wa ala ayi asasin uthbitat kuma akan wani tubali aka tabbatar da amsoshin akan wani tushe kaga wannan ki ake baka to ba amsa kawai ake baka haka ba a ana baka amsa ne da kuma gaya maka sirrinta daga ina daga wata ka'ida ta fito sannan me asasinta wa tuwaddihu at-ta'lilat wal hikam sannan amsoshin suna fayyace ta'alilat wato suna fayyace dalilai na hankali suna ta'alilat dalilai na hankali wal hikam da hikimomi suna fayyace dalilai na hankali da kuma hikimomi ولعل هذه الأمور أكثر فائدة مما في الأجوبة من التفصيلات الفقهية ما لا يقول التافنا يتي ولعل هذه الأمور يتي تافايو تايو وأن الأمر ها نعم سوشي أكثر فائدة مما في الأجوبة واتو ya abubuwan da suke cikin amsar aksaru fa'idatan sun fi yawan fa'ida sun fi yawan amfani min at-tafsilat al-fiqhiyya sama da fayyacewa irin na malaman fiqh da ka saba gani a littattafa yace tayu fa wato fa'idar da ke cikin amsoshin nan da yufa sun fi amfanarwa ma sama da at-tafsilat al-fiqhiyya sama da yadda ka saba karanta littattafan fiqh kana ganin bayanansu me yasa saboda galibin littattafan fiqh mai yiwa watakila za a kawo matsala ne a shagala da saɓanin da ke cikinta a shagala da saɓanin da ke cikin matsalar ta yiwu in za a kawo maka dalili za a kawo maka dalili aya ko hadisi shikenan to duk da haka fa baka san matsala ba idan aka kawo maka matsala aka kawo mata aka kawo maka ayar da ta ayar dalili a kanta ko hadisi dalili a kanta amma ba a gina maka ƙa'ida ba, ba a assasa maka asali ba ga wannan mas'alar, to har yanzu ba ta zama maka ilimi ba. Ka santa ruwa-ruwa, ba ta zama maka ilimi ba. To shi sa nan malam yace ta fa al'amuran cikin littafin nan akwai yiwuwar ya zama wato sun fi yawan fa'ida abubuwan da suke cikin amsoshin nan sun fi yawan fa'ida sama da tafsilat fiqhiyya da za ka tadda. Ya ce, li'umumi naf'iha saboda yadda amfaninsu ya game wa husni mawqi'iha da kuma can wurin da aka ajiye su. Matsalar, wurin da aka aka ajiye maka matsalar, to za ka ga ya fi kyau sama da yadda zaka iya samun ta ta fito wale nan ne yayi aiki ba da tafi wa inda zikril ahkami mala yace kuma lokacin da lokacin ambaton hukunce hukunce اذكر المشهور من مذهب الامام احمد عند متاخري الاصحاب مالا yace nakan ambaci ina ambaton al-mashhura wato hukuncin da ya fi shahara min mazhabin imami Ahmad a mazhabar Imam Ahmad dan Hanbali Allah ya masa rahama shi yasa ɗazu nake ce muku ba ruwan malam da iziya da risala da muktasar abin da nake nufi kenan ba ba ruwansa da su saboda ba littafan ba littafan ya na gari ko ba a saboda mazhabar ambaliya ya kware a kanta kuma a kanta yake rinjayar da misalinsa an gane ko yawa ba kuma in ce ya kware a kanta ba matsalar ambaliya ce ce mazhabarsa kuma galibi a ita ya fi rinjayarwa a cikin misalinsa wa in kana malami kamar wannan kowace mazhaba ya kware a kanta ya san abin da ke cikin ta yace inda mutaakhiril ashab ina ambatan abin da yafi shahara ne a mazhabar hanbaliya a wajen wato malaman mazhabar na baya baya malaman mazhabar na baya baya akwai mutaqaddimi ashab imam ahmad akwai mutaakhiri ashab imam ahmad to abin da yasa galibi mas'alolin da suka zo daga malamai na baya-baya na ambaliya suka fi shahara saboda shi wannan ilimin na addini yadda tarihi ya nuna kana zuwa daga baya ne kana ƙara samun kayan aiki kana zuwa daga baya kana ƙara samun kayan aiki shi yasa sauran mazhabobi suka tintinkawa mazhabar hanafiya saboda ita ce mazhaba ta farko don haka kuma abubuwan da wanda suka biyo bayansa suka samu na ilimi imamu ahmad a imamu abu hanifa allah masa rahama bai tadda su bai cin musu ba ko kuma ya cin musu amma kuma ba su tabbata a gare shi ba to daga baya tattaro ilimi waje ɗaya da sauƙaƙe isa zuwa gare shi yasa sai wanda suka biyo baya suka fi samun kayan aiki to haka a mazhabar ambaliyar mu da suka biyo baya sai ya zama galibi masail ɗin da suka tafi a kansu su suka fi shahara a mazhabar. A'a malamin mazhabar ba ɗalibansa kaɗai ba malamin mazhabar. Fa in kana fihi qawlun akhar أصح منه عندي ذكرته وصححته ما لا يتي فإن كان فيه قول آخر إذن أقوي ونزن في دبان أصح منه عندي wanda ya fi a wajena ya fi inganci sama da sama da shahararren zance a hambaliya zakartuhu zan ambace shi wa sahahtuhu kuma zan inganta shi da wani abin da nake ganin ya fi wancan din a wajena to zan ambace shi kuma zan inganta shi kenan ba wai ya makalkale wa mazhabar hanbaliya bace a littafin nan cewa ita kawai yake a'a mu'tamad ɗinsa ita ce madogararsa ita ce amma a gurin da ya ga cewa saɓaninta ya fi inganci to zai saba mata ya tabbatar da sabanin kuma ya inganta shi yace wa ashartu isharatan latifatan ila dalili kullin min alqawlaini wa ma'khadhihima idh almaqamu la yaqtadi albast malan yace wa ashartu isharatan latifa kuma sai nayi wannan dori ne akan magana baya yawa ma'ana sai na ambace shi na inganta shi wa ashartu isharatan latifa na kuma yi nuni nuni wadda yake wato nuni wadda yake takaitacce nuni ɗan kaɗan ila dalili kullum min alƙaulaini zuwa ga dalilin kowanne daga cikin zantukan guda biyu fahimta guda biyun waccar ta hambaliyar da kuma tawa da nake rinjarwa nan yake ta safa ba yana nufin shi ke ta ba a'a za ka iya samunta a wata mazhaba amma ya danganta wa kansa ne ita saboda wato daga wani wuri ya kawo ta kuma shi ya kawo ta yanzu dai kam anan to shi sake danganta wa kansa amma ba shi kirkira ba sai ce to kuma nakan yi takaitaccen nuni zuwa dalilin kowace fahimta alƙawul anan fahimta an gane ko wa ma da wurin da aka ciro su nakan yi nuni amma nunin fa yace takaitaccen latif dan hinken nan zan yi nunin amma dai in an samu irin wannan bambancin yana nuna mana cewa baya shiru kawai ya zo da saɓani kuma ya shiru a'a zai yi nuni zuwa ga dalilin wancan zancen da yake da kuma dalilin wannan zancen da ya tabbatar da kuma yadda aka ciro kowanne daga cikinsu idil maqamu la yakfil bab domin wannan wajen shine al maqam da yake ne wannan wajen ita wannan lamunin ta al lil ahad tana magana ne akan wannan wannan wajen wato wannan littafin wannan rubutun la yakfil bab wato ba zai iya juran baya hukuntar da dogon bayani albaq baya hukuntar da dogon bayani shine albaq an gane ko wato ba zai dauki dogon bayani ba yace wa astatridu fil jawabi bi dhikri al ashbahi wan nadha'iri litahsul al fa'idatu al kathiratu wal unsu bi kasrati ma yadkhulu fil asli wal dhabit mala yace wa astafridu fil jawabi yace nakan koro fil jawabi a wajen amsa bi zikril ashbahi wan nazair da ambatan masu kamantacceniya al ashbah wan nazair abu ɗaya ne ma'anarsu amma haka malamai suka saba ambatan su al ashbah masu kamanni an nazair masu kamanni iri ɗaya amma al ashbah wan nazair haka suka saba ambatan saboda sunaye mai na littattafa da dama da aka rubuta al-ashbahu wan nazair kamar imamu suyuti rahimahullah ta'ala al-ashbahu wan nazair mas'aloli da suke kamantacceniya wanda har wasu suka rikice saboda kamantacceniya su yace to nakan nakan koro cikin amsata da ambatan wato mas'aloli masu kamantacceniya litahsul alfa'idatul kasira saboda fa'ida mai yawa ta samu wal unsu da kuma kewa bi kasrati ma yadkhulu fil asli wad dabit da irin yawan abin da zai iya shiga cikin wannan asalin da dunkulallen zancen an gane ma laike cewa ba yawa in ya tashi ba da amsa to idan wannan amsar tana bukata tunda dama ya ce jawab mufassal annafi amsa ce da yake fayyace ta to idan wajen fayyace amsar akwai wato akwai akwai akwai al-ashba wan nazair wato wannan matsala tana da nazair tana da masu kamantacceniya to zai zo da su zai zo da su yace yayi haka ne don fa'idar ta yawa sannan kuma mutum ya samu kewa saboda ɗalibin ilimi idan yana gane karatu yana samun kewa ka gane ko sai ka ji kana riyaba kamar da ɗan ƙwallo yake jin daɗi a filin bal ko ɗan balibal ko ɗan waye yake jin yana shan iska da wannan wargi da yake to haka ɗalibin ilimi yake jin yana shan iska da masa'il to za ka ji daɗi idan aka zo maka da matsala sai ka ga ana gina maka waɗansu masa'il ƙarƙashinta to malam ya ce ina yin haka don kewa saboda ta hanyar zuwa da mayar kulfil asali wa zabit duk abin da zai shiga cikin asalin wannan matsala wa zabit da kuma zabitin wannan matsala zan zo da shi yace wa azkuru aidan alfawariqa bayna almasail allati yakthuru ishtibahuha litahsul at-tamyiz bainaha وأذكر أيضا الفوارق ما لا يتي كمدو إنا أنبتم بمبنتي بمبنتي بين المسائل التي يكثر اشتباهها tsakanin matsalolin da kamantacceniyarsu yake yawaita. Ina ambatan bambance-bambance tsakanin matsalolin da kamantacceniyarsu ke yawaita. To sai na zo da bambance-bambancen saboda kai ɗalibin ilimi a cire maka wannan wannan wannan lakhbata da ka samu liyahsul at-tamyiz bainaha domin rarrabe tsakanin su ya samu a wajenka malai yake wa as'alullah ta'ala ina roƙon Allah madaukakin sarki an ya kuna adda'iya lahu ya kasance wato adda'iya lahu abinda ya kiraye ni da yin haka nan lahu yana nufin wato lihadal kitab an gane ko yawa abin da ya kiraye ni zuwa ga wannan littafi ko zuwa ga wannan rubutu iradatu wajhihi wa thawabihi ya zama nufin yardarsa ce da ladansa alwajhu fiska a hakikanin ma'ana amma abin da ake nufi da alwajhu galibi shine wajhullah wato a irin wannan makami ana nufin neman yaddar Allah ibtigha'a wajhillah neman yaddar Allah ibtigha'a marzatihi an gane ko ba muna gujewa ma'anar fiska ba ce yawa muna tabbatar da ma'anar fiska domin inda babu ita da ba za a yi ibara da ita ba yawa sannan wa thawabihi da kuma neman ladansa malam ya ce yana roƙon Allah ya sa wannan aikin nasa wannan aiki na littafi ya sa neman yaddarsa ne da neman ladan da ke wajensa wa qasdin naf'i li ibadihi kuma Allah ya sa yayi ne dan nufin amfanar da bayin Allah wa an yakuna muwafiqan li mahabbatihi wa ridahu kuma yana roƙon Allah ya sanya wannan rubutu muwafiqan li mahabbatihi ya dace da son Allah ɗin wa ridahu da yardarsa wa an yusahhila tatmima ma an'ama fi ibtidaihi kuma yana roƙon Allah ya sauƙaƙe masa cikace abinda wato Allah ya sauƙaƙe masa kammala irin ni'imar da yayi fi ibtidaihi a lokacin fara shi wato ni'imar da Allah ta'ala ya masa lokacin farawa yana roƙon ya sake masa ita har zuwa kammalawa innahu jawadun karimun yace lalle shi Allah jawadun mai yawan kyauta ne karimun kuma mai karamci ne mai yawan kyauta saboda yana barwa ba a tambaye shi ba karimun kuma saboda baya gori subhanahu wata'ala tsarkakakken sarki wannan shine karshen muqaddima ta malam Allah ya masa rahama kuma na ga mun ci minti hamsin da bakwai muna wannan karatun mukaddimar da haka za mu haƙura haka sai Allah ta'ala ya kai mu sati sai mu tashi a babi na farko a wannan littafi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da dukkan alkhairar da ke cikin wannan karatu kuma ya sanya mu cikin yardattu a wajensa kuma Allah ta'ala ya sanya wannan karatu muna yi don neman yardarsa da neman ladansa da kuma neman amfanarwa ubangiji Allah ta'ala ya amfanar da al'umma da yawa daga cikin abin da Allah zai ba mu ikon mu faɗa kurakuran mu ubangiji muna roƙon ya gafarta mana wadda muka yi da wadda za mu yi nan gaba ba mu riga mun yi ba Allah ta'ala ya sa mu cika da imani amin wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك